أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kadar hadurin mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke gwalkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna alhamis 27 ga wata na Ramadan hijira shekara 1443 wanda ya dace da 28 ga watan hudu biyu. a jiya muna cikin suratul dukhan mun tsaya aya ta hamsin daidai yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya kayan na yan tambayoyi akwai mai tambaya jiya muka bar da iya maganar shin idan an shiga aljanna za mu shiga ne a wannan sufofi ta namu ko kuwa za a ɗan canza shi mai ka tambaye ya ce alama mai tambayar iya da kamar na ƙasa ce ta rayuwa ya ce ga shiga aljanna haka za a shiga a a za a shiga lahiyayya kowa halitta guda halitta a gaban adam haka maza da ce za a shiga ba wani gurgu ba wani makamu ba wani ido kowa gan za a shiga kuma ina mace babu wani shijiri wadannan wadannan duka za a shiga aljanna tare da shekaru guda za a shiga aljanna ba wani na ƙasa shi babu kwaɗaya babu sai iya tambayar menene ma'ana alamu ne ya sa duka isha ta muhaniya wa mita tasawiya umaratan gaira makazu gaira kazaya wala fadi a takaice da ma'ana Allah yana roƙon ka isha ta muhaniya ma'ana rayuwa lahiya kyakkyawa mita tasawiya mutuwa ma'ana lahiya wadda ba matsala kanta kai mutuwa kan sunna shine babban mutuwa lahiya kuma da makoma gaira makhzum wala fajir komawa zuwa ga Allah ba cikin wulaƙanci ba ku mitarwa amma na cikin addu'o'i ne kawai masu kalmomi na addu'a sai wani iya cewa iya da iya ta aihu a kan hanya ta banza Allah shirye da ita kuma abin da yake tambaya shi yaron da ta aihuwa ba su hudu mai zakatul fitar kai za ka hudu mishi eh tunda kai kai ne babanta bismillah alamas
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم آية آية 51 تو 51 eh dukhan dukhan eh banga ami ami mika tu banga da wannan mutukin ba
إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين جاء بيان منذ قرشن بياني أكان متى nau'i na nau'uka na azaba ta yan wuta ta ruwan zahi da abincin zaku yau za mu tashi labari na waɗanda suke bayi masu jin tsoron Allah ko wace masu bin dokokin Allah Allah yake tabbatarwa da cewa innal muttaqina fi maqamin amin su masu jin tsoron Allah suna cikin wani matsayi cikin aminci yan aljanna kenan dan iyakan nutsuwa shiga aljanna dan bayan shiga kenan za a yi wani kira da sanarwa guda biyar cikin sai musulun hadisin abu sa'id ko abu huraira yana cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna yunadi munadi inna lakum an tahyu fala tamutu abada wa inna lakum wa inna lakum yaksuba inna lakum an inna lakum an tasihu fala tasqamu abada inna lakum أنت أنت أنت شب فلا تهرموا أبدا إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا إن كده بير نور كده أبو كده إن لكم za a yi kira shela a cikin aljanna wani mai kira zai yi kira cikin aljanna za a muku garanti inna lakum an tahayau fala tamutu abada daga yau an kare za ku yi ta mutuwa ka za ku yi ta rayuwa za ku yi ta rayuwa ba mutuwa har abada shine ruwa ta tabbata ku halko musulmi dan ku samu nutsuwa yan aljanna yan wuta su ƙara bakin ciki Allah subhanahu wataala zai sa a roko mutuwa da siffa mutuwa siffa halitta za a kawo ta tsakanin wuta da aljanna a yi kira ya halar janna hal ta adufu na haza fai shari'ibun fai kulun na'am almaut haza almaut kuna da ya halar nar hal ta adufu na haza fai shari'ibun fai kulun haza almaut ce za a kawo mutuwa da siffata ta mutuwa za ka ta tsakanin wuta da aljanna a yi kira yayin aljanna kun san wannan sai a diba sai dago kai ko ya kalli wurin wai bai san mutuwa ba za su ce eh wannan mutuwa ce ku yan wuta kun san wannan sai ce kwarai mutuwa ce Allah ya bari umarni a kama mutuwa a yanka idan aka yanka mutuwa yan aljanna a ce ya aljanna khuludun fala maut wa ya alannar khuludun fala maut ta yan aljanna ku yi ta dawama an kare ba mutuwa ni'ima yan aljanna su kare jin daɗi ke ba mutuwa balle a koma gidan baya su kare nutsuwa yan aljanna su kuma wanda su kare bukin ciki kenan za a yi kiran warko za ku yi ta rayuwa ba mutuwa ha abada a ce ina lakum an tasihu fala kasaka mu abada za ce kuma daga yau lahiya ba cuta ciwon kai ko mara babu an ɗauke duk wani malaki an ɗauke shi yanzu balle ba ka ordonansu daga neman ganin dokatar specialist ko wanda ba specialist ba eh an kare cutar balle ba da magani wani karin nutsuwa ne ta karin nutsuwa lahiya ce kurin lahiya ce kurin ba matsala ba cuta a ce inna lakum an ta shubbu fala ta haramu abada za a ce yanzu ku ta zama cikin kurciya kurciya ba tsuha tsuha ya ƙare ba magana tsuha kurin kurciya ce kurin kuma za a yi kira inna lakum an tan'amu fala ta ba su abada ku yi ta zama cikin ni'ima yanzu ni'ima ce ba matsala har abada an ƙare ke shi a cikin yanzu suna cikin nutsuwa yan aljanna innal muttaqina fi maqamin amin masu tsoron Allah suna cikin matsayi cikin aminci amintacce fi jannatin wa uyun cikin gidajen aljanna da idanu na ruwa daban-daban wanda Allah ambata mana na zunuwa na madara na giya duk da sanan dai yalbasuna min sundusin wa istabara يلبسون من سندس واستبرق متقابلين
yace a wannan hali yalbasuna min sundusin wa istabara mutaqabilin suna sanya kaya na alhariri nau'in alhariri akwai mai tabshi akwai mai leje akwai mai min alta mai kabri nau'i ne wani iya walƙiya wani bai walƙiya wani ta alhariri wani abin tuwa ce mai tsada har a yanzu ba wani tisi mai kaliti a duniya kamar shi suka kan shi suwa natural suwa natural akwai artificial da suka sai dawa yan kasuwa tana yi artificial suwa ma'ana ko a duniya wannan na duniya alhariri wuta ba ta ce shi alhariri wuta ba ta ce shi alhariri mun yau wuta daga cikin wani kuza kenan wani ana haɗin nau'ikan kayan kaya ne ba da ba da abduga ba da alhariri kuma ya ce mutaƙabilin a aljanna ba bar juna ƙiya ana fasa a fasa ana kallon juna ana tattauna ana shaƙi ana kallon juna mutaƙabilin Allah ce ka zalika wa zawajnahum bi hurin ayn كذلك وزوجناهم بحور عين
yace haka cikin wannan jin dana Allah ce wa kaza- kazalik wa zawajnahum bi hurin ayn haka muka aura musu matan hurin ayn نعم انت اكل انا وانا متى كان هور العين معناه الحور زمان حوراء حوراء سن جوز الحور حوراء متفرق بس عين جمع عينا عينا متفيدو درا درا مسكو haka suke yi haka suke yi dara dara eh ga hori ga kyawun idanuwa Allah kai mu lafiya yace yad'una fiha يدعون فيها بكل فاكهة آمنين
gaskiya Allah akwai- gaskiya akwai shagali ya ce amince a cikin wannan jin da yaɗi maza da mata da abokan na shakatawa ya ce da ona fiha bi kullum fakihatin amini duk wani kayan marmari ana kuma da aka wannan a kawo wannan kurin ci ake kurin duk wani kayan marmari kurin ci ake kurin ana ana shagaji kurin eh la yuquna fiha al لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم la yuquna fiha al mauta a wannan gida ba mutuwa ba mutuwa illa al mautatul ula sai ta farko da akai an kare ووقعهم عذاب الجحيم ألا يا كاري موسى عذاب الجحيم سبحان الله فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم
Allah ce fadala min rabbi wannan duk abu wata fadala ce ta musamman daga wajen ubangiji kullum fadala ce Allah su kai ba su wannan fadala kura eh zalika huwa al-fawzul azim a ce ka samu wannan shine rabo mai girma Allah ba فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون Allah ce fa innama yassarnahu bi lisanin la'allahum tadhakkarun wannan qur'ani mun saukake shi a halshenka da harshe na larabci bayyananne dan su da ake wa maganar su wa'azu su yi amfani da abin da ake faɗa su fahimce shi da haka fartaka فارتقب إنهم مرتقبون na magana game da mutanenka kai da su kowa jira yake kai ka yi jiran abin da zai zo ka kai su wasu yanzu suna suna jira me zai same ka su huta suna nan suna jira ba su imani to kai ma ka yi jira kan me zai hukana eh kun ka bar mu Allah lamarin ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم wannan sura tana daga cikin surori makiya wanda suke bayani kudin bayaninsu kan tabbatar da manzanci da matsayin alkur'ani ko imani da alkur'ani ana so a kayan mutane san waye allah waye mana annabi ko me littafin da aka aiko musu Allah ke magana cewa tanzilul kitab wannan sabkar da wannan littafi alqur'ani min Allah al-aziz al-hakim sabkar da wannan littafi ya zo daga Allah wanda yake mabuwayi ne kuma mai hikima cikin tsari me yace إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين
inna fi samawati wal ardi laayatin lil mu'minin lalle cikin halittun samai da halittun kasai akwai ayoyi abin gani a lura ga masu imani a tsayawa ka lura da halittar sama da ƙasa kadai za ta zama to maka aya wadda za ta sa kai imani yace kuma fi khalqikum
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون kuma Allah ya ce cikin halittu halittarku wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin halittar ku mutane kansu da irin abin da ya Allah ya watsa na halittu a saman ƙasa iri iri iri iri jinsi iri iri ga sanan dai bangaren dabbobi bangaren tsuntsaye bangaren kwari halittu ga sanan iri iri kuma kowane halitta ce mai zaman kanta kuma za a iya karatu a kanta a ƙari kowanne akwai abin alaji a jikin shi to kenan akan waɗannan akan halittar ku da sauran irin abin da Allah halitta a saman ƙasa na dabbobi akwai ayoyi gawa da qaumin yuqinun da mutane masu yaqini da Allah واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وتصفيف الرياح آيات لقوم يعقلون نعم واختلاف الليل والنهار akan lamarin canjin dare da rana ga mu da yanzu a cikin hasken rana awa ɗaya gaban nan sai ganga cikin duhu a jima a jima ganga cikin haske hakkun kowa da kun gani kun kowa shi ga duhu ya ga haske ne san bai da yake ka ga duhu ɗaya ga haske shi ke kayan shi a cikin canjin dare da rana wannan motsi wannan kenan nan kenan akwai wani aiki da ake ko da baka san mai ake yin shi dai tabbas kai imani ana ma wani aiki kana cikin wani yanayi daban-daban ka ga kanka a duhu kanka a rana yace cikin canjin dare da rana wa ma anzala Allahu minas sama'i min rizq da irin abin da Allah ke sabkowa na ruwa daga sama a samu abinci iri-iri fa'aya bil arda ba'da mawtiha Allah ya raya kasa bayan ta mutu kasa ta bushe ta ta lalace ba komi ayi ruwa yanzu komi da tsawon sha'ar abin sha'awa wata tarihin riya da yanda Allah ke canza iska kaga yau sai ka tana tana gabas tana gabas tana kaza gabas an jima ka ta koma yamma an yau zanta da gusum gusum arewa yanzu Allah ke iska ke tana da fitan daban-daban ba ta kullum abu ɗaya ne kun suka tayya a'a Allah yadda ya gada maka canza ta ta yi nan ta yi nan ta yi nan kenan a canjin iska ma yanzu ke canza hanyoyi daban-daban nan ma akwai aya nan sai ce yi ayatun ya tsomi ya hankali ayoyi ne duka wa'annan ya ce ga mutane masu hankali na cikin malaman tafsiri ta gadi wata hikimar Allah Allah ya jero cikin wani ayoyi guda uku ya jero wasu ababe ya jero a cikin halittar sama da ƙasa mutum in ya lura kenan zai sa ya yi imani da Allah mahalicci mahalicci wani ababe me- me- wannan diba su diba su karantar su zai baka damar imani da Allah mahalicci wani ababe ta tsaya kuma ka dibi kanka ka dibi sauran halittun saman ƙasa mataki na biyu ya ce liƙomin yuƙinun ta sami ka yaƙini ta tsari yaƙini kan wannan allah mahalicci na uku bayan kuma wa'annan abin da aka jero canjin dare da rana sabkar da ruwa daga sama wannan ni'imomi wannan abu wani tantarin da Allah ke yi su ko an ce kire idan mutum ya diba wanda bayan imani ya samu yaqini ya ƙara karanta halittun Allah da kyau sai hankalin shi ya cika ya zama mutum mai hankali Allah samu cikin masu hankali imani yaqini kuma hankali bayan imani kenan hankali kasan kenan dan kasan kenan kasan ina aka sa gaba kasan matsayinka a an ce mutum inda yake hauka cewa sai manta shi waye sai ka manta kai wani daga ina kake ana dimta da ta yasa yi daga ina nake kuma yanzu me nake yi ina da ni to mutum ya bar wani sayi sai ka shi kuma fushi ne an bai tunanin daga ina yake kun bai tunanin yanzu a wani matsayi yake yi wani mai cikin shi cin azu kun bai tunanin ina da shi ya zama fushi kenan mai hankali zai lura wannan rayuwa ta duniya ni dai ba ni ta kai na ba uwa ta aiwa ta ba ta kani ba ita ma gani na ta a cikinta a cikin da aka halice ni Allah ya halice ni kada wannan duniya ka yanzu duniya an muni ji da gani da kafa da hannu da komai na rayuwa a sama kasa a san da nan zan zo in rayu cikin ta wata kamar izin ce wurin halitta ne aka yi dama ainihin in zo in raya sama kasa ya wa haka kun aka yi ka ka kai na ai ma wani shiri na wata rayuwa ta duniya ka zo kai abin da zaka yi kuma ka fice ni hankali kenan to wannan kai shi kiran mai hankali tsayin insani daga ina yake ana me man ba halitta shi ne ka san kai bawa ne wanda aka ba aka yi aka shirya ka don wata mutum wata manufa da shi ne ibadar Allah kuma na wannan rayuwar an ka haka ne kai abin da zaka yi wannan annabi gaban labarin cewa kowa kamar muna cikin jarrabawa ne eh muna cikin jarrabawa ne a dakin jarrabawa kuma kowa an ba shi lokaci yanda ka san a dakin jarrabawa aka bako aka bako wani aiki aka gona iframa aka ce muku an baku awa bi awa ko awa uku iya karewa mai za a yi takardu za a mishi kuma haka an takardu ake jira sakamakon abin da kai auna zaki ko ko iya jiran sakamakon abin da ya kalas ya ji da zuta ya raka kwana to ita ma duniya kenan wannan wata duniya a nan ne an baka lokaci bakin naka kurbar naka yanzu lokaci iyayi an ma lokaci lokacin iyayi za a ɗauke ka abin da kada kai ka shuka a wannan rayuwa shi ne za ka girba a wata rawa ta gaba ta ka jiran rizulta a lahira ke shi mai hankali ya san da matsayin shi zawa wata rayuwa mai lokaci za a yanke mai kuma ta ta kare kuma ya koma can a bai sakamakon rayuwar da a nan ita zai samu a can ita kuma can an ce ha abada ba dawowa na a gyara kina shi ne mai hankali ya san daga ina yake yanzu me yake kuma ina zai shi ci gaba
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق Allah ce wannan abin da ake baka labari na Alƙur'ani da hujjoji wayannan ayoyi ne na Allah muna karanta maka su da gaskiya da haka Allah ce فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون da wata magana ce bayan wannan ƙur'ani da ayoyin Allah bayan maganar Allah da ayoyin Allah mutane suke imani mai suke jira su imani kaga wannan aya ce masu cewa wai mai ce babbai hadisi ma da wai munun da wani hadisi sai an ce da ka ibada wani hadisi masu tura hadisi Allah ce da wani hadisi za ka imani bayan maganar Allah a'a magana ba haka ta gaba ba zahirin magana take fa bi ayi hadisi ana ni da wata magana ba hadisi na wajen da ba suna kawo magana a jahilce wajen su hadisi ai nan ba tura hadisi ba can abin da aka tambaye ka da wata mahadisi ne da wani hadisi bayan Allah da ayoyin Allah kake nema ka imani sai idan mutum haifi bi imani da magana Allah don ayoyin Allah me yake nema a kawo shi imani shi hukurin mana magana ba ta alaka da magana ilmin hadisi eh kurin amin ana ma magana ne akan cewa wannan littafi ayoyin da karantawa da irin hujjojin qur'ani da bayanin qur'ani a ce mutum ya ki imani irin wani abu daban to me ke so aka mishi imani kenan babu shirme da kenan bai imani ne kuran shi magana magana kenan kai fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayati yu'minun da wani hadisi wanda wata magana bayan Allah da auren Allah me suke nema da su imani kenan kuma ba sa imani inda ha imani ne ya kamata ka yi imani da auren Allah wayin ويل لكل أفاك أثيم
Allah ce wailun li kulli afakin asim azaba ko halaka ta tabbata da din mai kirkiran ƙarya ba ƙarya irin ƙarya ka dangana mu Allah abin da bai dace gare shi ba Allah ya tabbatar da halaka ko azaba da dukkan mai kirkiran ƙarya mai saban Allah da zini yasma'u ayatin Allah يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ya samu ayatin la tutula alai wani iya jin ayoyin Allah ana karanta mai ayoyi na Allah sun mai suru mustakabiran zai ci gaba da banna da yake yi ayoyin Allah ana karanta mai ayoyin Allah ana mai kashe ka yi kaza ka bar kaza kamar ba da shi ba ake zai ci gaba akan laihin da yake mustakabiran yana mai girman kan bin gaskiya shi ba zai ba ka alamai samaha kamar bai ji waɗannan ayoyi kwata-kwata ba kan ba da shi ba ake wannan mai wani halin kuma wane ne fa bashiru bi azabin alim kamar bushara na ta kamar zoliya kada mai zoliya ne kamar shi bushara da azaba mai tsanani ta kiyama gobe kiyama kenan ci gaba وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين na'am Allah ya ce wa idza alima min ayatina shay'an takhadhaha huzwa huzwa idan ma an karanta ayoyi ya tsaya ya ji ya fa'inta ma mai kun imani ittakhadhaha huzwa ya ce wannan aya ya rika juya ta iya izgili iya shigantaka da ita kuma ya gane mun wannan ayar ya dauke ta ka juya ta ta koma kayan izgili halin shi kenan idan ma ayar da ya gano kin ma da ya sanin zai dauke ta khasa huzwa zai dauke ta abin shigantaka abin izgili Allah ce ula'ika lahum azabun muhin irin masu wannan halin tabbas suna da azaba mai wuta wulakanci gobe kiyama
من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم
min wara'ihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu shay'a wa'inna mutane bayan ma'ana kenan ba sun bar duniya bayan azaba ta- ta duniya bayan wannan akwai suna da azaba ta jahannama la yughni anhum ma kasabu shay'an da abin suka mallaka suka tsurura suka tanaji na dukiya na diya bai musu amfanin komai gobe kiyama wala mattakhadhu min wala mattakhadhu min duni la awliya ko duna ba su kama na waliyi majibancin lamari wanda ba kai mi a nan ana magana da abin suka kama ba Allah ba in ma menene bai musu amfani gobe wala hum azabun azim suna tabbacin azaba mai girma gobe kiyama hadha huda هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم hadha huda ma'ana wannan ana ishara ga alqur'ani wannan qur'ani huda shiriya ce amma walladina kafaru bi ayati rabbihim wanda suka kafirce ma ayoyin ubangijinsu lahum azabun min rijzin alim suna da azaba nau'in azaba mai radadi mai tsanani ke tabbacin nau'in azaba mumuna ga wanda suka kafirce ma ayoyin Allah
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allahu shi ne Allah, allazi sakhara lakum al-bahar wanda ya sauƙaƙe muku teku, ya ba ku damar hawan saman teku, litajari litajari fulk fi dan jirgin ruwa ya rinka kutsawa yana tahiya cikin teku kai nutsu ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah ba wannan ni'ima ta sauƙaƙe muku teku ta ɗauki kayanku ta raba ni'imomin Allah daga wannan yankin zuwa wannan yankin yace dan ku nemi fadala ta Allah a wannan hanyoyi na teku dan wannan cewa hikima Allah ce ya ba da dama a yi jirgin ruwa a keta cikin teku tsawon zuwa jibinnai dan a kai wata fadala ta Allah daga nan zuwa nan kuma kuma da hanyar da mun sani ce babu wata hanya ta isar da fadalar Allah zuwa ga bayi a yankin duniya ko ina kamar hanyar jirgin ruwa yace kuma ƙarshe manuhar da ya muku haka wa la'allakum tashkurun don ku zamanto masu godiya ku gode mu Allah ta wannan ni'ima da ya muku ta wannan fadala ta baku teku don ta muku aiki
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الله سبحانه وتعالى يا سوق قيمكم duk abin da ke cikin samai da kasai gaba ɗaya wata fadala ce halitta ce da minhu daga wurin shi shi ne ya so ya ba mu damar ta safir na yan wace akwai karantarwa a nan ga masu hankali ba su karanci alkur'ani kenan ɗan adam ilimin addini bai inkarin dukkan nau'in ilimi ka binciki sama ka binciki ƙasa ka binciki turmanu ka binciki rana ka binciki wata ka je jamu za ka neman ƙaruwar ɗan adam allah ba mun dama don mu ci more su muna da dama mu ci more waɗannan ababai sama da ƙasa gaba ɗaya Allah ya su don mu ci more su kenan babu wani abu da aka samu bariyar mu je mu binciko mu amfana da shi shi sai ba kiyaman abin da ke cikin samai da ƙasa gaba ɗaya kuma daga wurin shi abin ya zo inna fi zalika la ayatin da qaumin tafakkarun cikin waɗannan halittun samai da ƙasa da abin da ke cikin su akwai ayoyi ga mutane masu tunani Allah samu cikin masu lissafi
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون
الله يقول للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله نعم أنت هركم مسلمين إذا من أمغدون أو المكية الله سبحانه وتعالى إنك لما سيماني su ci gaba a kan imaninsu kuma kasu damu da waɗannan abokan adawa a lokacin ba maganar jihadi ya ce ka gaya wa masu imani ya gafiru lillazin larjun a yamalla na mana su gawarta mana su kawar da kai kasu damu ga waɗannan marasa imani da allah da lahira idan kasu damu da cutarwa na an ji haka masu imani da jimare ma wulaƙanci cutarwar kawurai a wancan zamani ku haƙuri ku ji mune ku kawo da kai gurin ku ci gaba da gaban ku lokacin babu maganar daula ba maganar hijira ma suna maka suna rayuwa ta su ga su ga su ko musulmi a lokacin an rinjaye su ba maganar hijira a ce ku yi haƙuri ku kawo da kai game da waɗannan marasa imani da ranar lakara da ya ce zai kauman bai makanu ya kasibun dan gobe kiyama Allah zai saka ma waɗannan mutane sakamakon abin da suka aikata gidan ku bar mu Allah Allah shi zai saka musu sakamakon aikin su idan ka ku damu ku aji hankalin ku kura ku yi abin da ke gaban ku dan nan kai hijira ne bale magana jihadi man amila salihan man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha ثم إلى ربكم ترجعون dan haka Allah ce mana amila salihan fa li nafsihi wanda ya aiki na gari dan kanshi ba kowa mai ba haka mana sa fa alaiha wanda ya muna aiki mugu aiki kan shewa ba wanda yawa na gari kanka kawa kai na banza kanka da arji ba wani kawa ba summa ila rabbikum turja'un kuma gidan duniya kowa ya bin zai me na kware me na banzar an ƙare ne gaba ɗaya zuwa ga Allah za a da ku gaba ɗaya kuma Allah shi zama kowa sakamakon abin da ya aikata na kenan wanda ya gana ƙwarai abin da ya aikata muna abin da ka aikata ne ci gaba ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين Allah ya ce walaqad atayna bani isra'ila kitaba wal hukma wan nubuwa nan Allah ya ambato wasu ni'imomi da yawa bani isra'il Allah ya ce haƙiƙa mun ba bani isra'il littafi at-taura haka yan wa at-taura zabur a inji su su ne illa kun annabawan ne an ba Musa at-taura an ba Dawud zabura an ba Isa injil amma dukkan su dai banu isra'il ne duk littafin da Allah ya ba su cikin su ne annabi dawud da isra'ili ne ba isra'ili ne haka isa isra'ili ne musa kunan shi jagora shi a taura ne amma duka dai kabila guda ce mana jinsi guda ne kenan Allah ce ya ba banu isra'il littahi kenan nau'ikan littahi wal hukum kuma ya ba su jagoranci kumtul ya ba su dauloli da aka yi hannu wannan da aka ce aka ce annabi dawud an san annabi ne kuma sarki ne mai mulki ga ɗan shi kuma suleiman dukansu dukansu a gudanar da kansu mulkin duniya na ce annabi dauda annabi suleimana idan suna kuma mulki na duniya mulki na duniya da aka ce annabi dawud aka wa ɗan suleiman an ƙare har yau har yau ba aka musu ba wanda zai kama aljini ya bashi kashi ya ɗarme shi ba ya kwaya wanda zai iya bukata a mai gidan zinariya a zo a gina mishi gida kuma cikin gajeren lokaci kurin sai ba aljanu umarni kurin a zo a ta'ahi gini kaza a yi hanya kaza da kuma wannan ba barki ta zo ka ta zo sa a mata mummurin da kawari a mata gidan gida na aka ce na litir kan kana ga abin da ke kasa ka tanga kana ga abin da ke waje da sojoji suke ruwa da ta kanta sananta aka ce a ba ruwa bane ba kayan ta zo za a gane gini an yi mata abin ado wasu aka yi hanyar ta gani mulkin daban da nata ne dan su ba duniya suke ba daga duniya ga ta ne duniya ce nan da take ta imanin Sulaiman ta imanin da Allah ta na kauya ba ba ja ta ga ta ga mulkin da hinata annabi Sulaiman kai kake hada har jini an sa an saki filo ta ana kokarin shi an tsoro an tsoro hado tafi ake tafi bolan ne tafi bolan ne Sulaiman gaba ɗaya tafi ne kawo kuma ko zai hau da da aljannin da mata gaba ɗaya a kuma shu kun a ce can za a kun za a neme ko za a ta yi saudiya kurin kun a gaba daya shuka ta kurin lafiya lau kuma ruha ba tashin hankali ba ka tsinan lafiya lau za a ji a tafi lafiya lau kuma allah wani mulki kenan za ka yi mulki kenan allah bar wani duwar cikin su ya kan mulki allah bar a duniya bar mulki da ba ya na kowa ma wata aka ce magana annabi dawud hikimar allah ka san cewa mutum kai dogara shi mai kuɗi ne harkoki mu da bamu dama ma harkokin da ya da samu dama harkokin sun yawa ba magana ibada da kyau ba magana sana addinin shi kullum duniya na annabi manzon Allah yake cewa annabi dawud abad al-bashar annabi dawud annabi ce shine a dan adam babu bautar shi babu bautar annabi dawud kuma mun ga mulkin ga dukiyar amma annabi ce ba mai yawan bautar shi da azumin sallah cikin dare haka ne dukiyar ta hana shi ya ce kenan maganar dukiya in suka tsaya a zuciya suke hana ka kofi a gata a hannunka amma baka cikin zuciyarka mana ba ita ka ba cikar da ba dukiya ya mata baka damar nutsuwa tunan wa idan mai dukiya ya damar yin zai sallah cikin zai samun nutsuwa to zai talaka idan zai kai wahala leburan ka wahala nan ne haka wani ka samu nutsuwa tunan ka samu cire sha lafiya da halau ka bauta ma Allah kuma ka ɗauki lokaci na bautar Allah na ibada daban na duniya daban na ibada daban ya kamata ka ɗauka Allah baka dukiya baka huta ba to sai ka huta ya kamata ka huta Allah baka dukiya ana to ke muna magana Allah ya ba banu Isra'il ya ba su litta ya ba su hukum jagoranci mulkin duniya wa nubuwa kuma ya ba su annabta a cikin su wa razaqana min at-tayyibat kuma mun arzuta su kayan marmari iri iri kayan shibka har yau ɗan wani yankin su za su yankin je ko ina noma a duniya har yau yankin su kuma za su yana cikin masu noma iya noma a duniya Allah ya altarta ɗiyan itace daban-daban wa fadarna wa al'alamin aka min yi ta su akan jama'ar tsawon mutane zamanin su ana ba su fadala ta adama an wakwa an annabta ba ku annabta ba ku mulki ko bi gashi nan da Allah ce وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون na'am wa atainahum bayinat bayinat min al-amr kada mun ba su hujjoji na kan hujja akan lamarin addini dan ga at-taura ga annabin Allah Allah ba su hujjoji suka tabbata akan addini mana mana mana babu rigima inda za su bi fa maqtalafu illa min ba'da ma ja'a ilm bagayen bainahum ba su samu sabani ba akan bin umarnin akan bin dokoki na Allah sai bayan ilimi ya zo nan an ce babban abin da yake na ilimi cewa sun karanta manzan Allah zai zo da hujja da komi kuma suna nan suna jira zai zo sun yarda a maji suke a cikinsu ne sai bayan kuma hujja ta zo abin su karanta ya bayyana kuma kowa kowa ka daga shi bagayen bayan Allah ce don zalunci da kin gaskiya da take tsakaninsu فإن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون كبرسوا وأن أبناء أن الله شيزي حكمتي تكانوس دو وترجمة تتكي تكانوس تتكين كداجي akan magana Musa ne akan magana Isa ne akan magana wane ne rigima gaba da za ta tattara ta koma ga Allah Allah zai hukunci tsakanin su gobe kiyama koran kin rigin bata kaya duniya sai an koma ga Allah Allah zai hukunci na karshe summa ja'alnaka ala shaddan amara ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون نعم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها نعم باي منجي وإن النئمومي على بني إسرائيل نا النبتة للتاهي جابورنشي da hujjoji ya ce kuma kai muhammadu gasar da salama sai ja'alnaka ala shari'atin min amma kai ma muka muka aiko ka akan wata shari'a ta musamman ka zo da sabon sako daga Allah to fattabi'iha ka bi sakon da ya zo da kai ya zo daga Allah ka bi naka kai ma ka bi abin da aka zo maka da shi wala tattabi'a wa allazina ya'lamun kakka bi san zuciyar jahilai masu da ka babu nasi kakka da kawo alhawa duk abin da babu nasi daga Allah alhawa ne san zuciya na wani alamai kashe kakka san zuciya bayan wahayi da ya zo maka haka suke so ka zo a gama a haɗa kai a haɗa gwiwa a tsaye tare haka suke so har da wannan tsohon tsohon yawa ya ce tsohon al'ada ta su a zo a haɗa kai a tsaye ka a soke su ka ɓata nasu a tsaye tare nasu ma daidai ne Allah ce wala tattabi ahwa allazina la kakka musan zuciya marasa ilimi innahum إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين na Allah mai kashe kakka musan zuciyarsu innahum lan lan yughnu anka min Allah sha wa inna mutane ba sa amfana ma komi mana kenan idan Allah zai ka maka ka bi san zuciyarsu kai Allah hushi da kai ba sa amfana ma komi wa wa inna zalimin ba'dhum awliya ba'd su za a zalimai mataimaka juna ne tsakanin su duk yanda kai mutum da kaiwa duk yanda kai kai kana geyi wa barkadan wasu da kaiwa a su masoyan junan su ne amma ban da kai kai ta kanka eh wallahu walil muttaqin shi Allah shine wali masu tsoron Allah Allah sama Allah yau هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون hasabuk hadha basairu linnas wannan abin da ya gabata hujjoji ne karara Allah ke tabbatarwa mutane mai bin na kwarai ya bi mara bi shi ya sani ga hujja daga Allah wa hudan wa rahmatun da qaumin yuqinun kenan hujja ce shiriya ce jin kai ne na musamman daga Allah ga wa ga mutane masu yakin Allah sama da su Allah kai mu gobe zamu riya insha Allah Allahumma salli ala Muhammad gobe gobe kin zamu riya ka insha Allah gobe insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.